ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا لجزاكي وانا يمتشي نلا ربا دران الهميس a yau ɗaya ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilus sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib واللفر بالضمة لمنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وننشين درس من الأليل الستنبيو وانا للتافي نا الوابل الصيب كما آه muna cikin karatun fasili na 63 wanda yake magana akan abinda ake ambata lokacin sallar jana'iza mun karanta wasu hadisai da ya kawo waɗanda suke bayanin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi yayin sallar jana'iza ya buɗe da hadisin auf ibn malik al-ashja'i wanda shine kamar yadda imamu ahmad yake faɗa a saho hadisin fi du'a'i salatul janaza hadisin da ya fi kowane inganci wanda aka ruwaito addu'ar annabi sallallahu Alaihi wasallama a sallar jana'iza mun karanta wannan hadisi da kuma hadisin abu huraira sannan da hadisin wasila ibn al'asqa sannan kuma ya kawo mana daga ƙarshe hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu wanda shi muce hadisin mai rauni ne akwai wasu daga cikin hadisai da suka inganta wanda suka kunshi addu'ar annabi sallallahu Alaihi sallama ga sallar jana'iza da wanda aka ruwaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana yi lokacin sallar jana'iza daga cin hadisan da suka inganta akwai hadisin da alhakim ya ruwaito a cikin littafinsa al-mustadrak hakanan da ibn hibban a cikin as-sahih hakanan da al-baihaqi a kitabud da'awatil kabir da kuma at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir dukkaninsu sun harwaito shi daga hadisin yazid ibn rukana ko yazid ibn abdullahi ibn rukana radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya tsaya sallar jana'iza yakan ce a cikin addu'arsa Allahumma abduka wa ibn abdika wa ibn amatika kana yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به مني أحتاج إلى احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأنا صحابي yazid ibn abdullahi ibn rukana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tsaya sallar jana'iza yakan yi wannan addu'a yakan ce allahumma ya ubangiji abduka wa ibn abdika bawanka kuma dan bawanka kuma dan baiwarka kana yashhadu an la ilaha illallah ya kasance yana shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma ya kasance yana shaidawa cewa muhammadu bawanka ne kuma manzanka wa anta a'lamu bihi minni annabi ce kai ya ubangiji kafi ni sanin sa ihtaja ila rahmatik yana da buƙatar rahamaka wa anta ghaniyun an azabihi kai kuma baka da buƙatar azabta shi kana da yana da buƙatar rahamarka kai kuma ka wadatu daga buƙatuwa zuwa ga azabta shi in kana muhsinan fazid fi ihsanihi in ya kasance mai kyautatawa ne ya Allah ka ƙara masa aladan kyautatawarsa wa in kana musi'an idan kuma ya kasance mai munana aiki ne fatajawaz anhu Allah ka yafe masa wala tahrimna ajrahu kada ka haramta mana ladansa wala taftinna ba'dahu kada ka fitine mu bayansa wannan ita ma tana daga cikin addu'o'in da aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi yayin da yake wa mamaci sallah yana yi wa wannan mamaci addu'a tare da nuna matsayin wannan mamacin a gurin Allah subhanahu wata'ala cewa bawansa ne ɗan bawansa ne ɗan baiwarsa ne wato da tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala cewa wannan da yake gabanmu na masa sallah bawanka ne ɗan bawanka ɗan baiwarka sannan kuma ya yi masa shaida cewa ya kana ya shahadu Allah ilaha illallah ya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzansa cewa an ta'alamu bihi minni annabi ce ka Allah kafi ni saninsa wannan duk da shaidar da nake bayarwa ba wai dan Allah subhanahu wataala bai san shi bane Allah ya san da shi ya kuma sanya yake to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masa shafa'a yana masa yana nema masa shafa'a gurin Allah subhanahu wataala da addu'a gare shi yayi masa rahama ce ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi yana da buƙatar rahamarka kai ku baka da buƙatar azabta shi ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu shakiran alima Allah subhanahu wata'ala ba shi da buƙatar azabtar da bayinsa to Allah subhanahu wata'ala ba wani dalili ba wata buƙata ta sa zai azabta bayinsa ba amma kuma bayinsa suna da buƙatar rahamarsa saboda ka wannan tawassuli ne da cikakkiyar wato da sifar wadatuwar ubangiji subhanahu wata'ala daga bayinsa da kuma cikakkiyar rahamarsa gare su wato Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da cikakkiyar rahama sannan kuma ya sifanta da cikakkiyar wadatuwa saboda haka baya da bukata zuwa ga wani baya da bukatar wani abu amma kuma duk kowa da komai suna da bukatuwa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wataala saboda haka yi tawassuli da waɗannan sifofi na ubangiji sifar rahmaniyarsa da kuma sifatu ghina sannan ya ce ya ubangiji idan ya kasance mai kyautatawa ne a lokacin rayuwarsa ta ubangiji ka ƙara masa a cikin ladan kyautatawarsa wato ka yi masa sakayya fiye da aikinsa idan kuma mai laifi ne ya ubangiji Allah ka yafe masa laifinsa to kaga irin waɗannan addu'o'i su ne mamaci yake da bukata sama da komai yafe ka zo ka yi ta karanta masa wal huwallahu wal ya inna adaina duk baka roƙa masa komai ba har wannan lokaci amma ka roƙa masa rahamar Allah ka roƙa masa gafarar Allah ka roƙa masa aljanna ka roƙa masa hasken kabari da yalwarsa wannan shine abin da lokacin yake bukata amma garin karance karancen ka ba ka ja wata aya da suka yi ta'artabu da ita a nan duniya ka ƙara masa wani ka ƙara wa mala'ika wata hujjar ce yawo ka ji ayan nan ko kai ba a ci karanta amma roƙa masa rahama roƙa masa abin nan ba laifi mutum ya yi karatun alkur'ani don ya yi tawassuli da shi wajen yi wa mamacinsa addu'a amma ba ya zanto shi karatun shi ne addu'ar ba ba su fahimci akwai karatu ba akwai cikin karatun alkur'ani wani kisa annabi musa ne kisa fir'auna kisar wani labarin ƙuraishawa ne lila fi ƙuraish labarin ƙuraishawa ne da so har yanzu shi mamaci baka nema masa komai ba sauraka kai in ka karanta da sunan bautar Allah duk harafi kana da lada amma shi mamacin yanzu mai ka nema masa to ba ka yi komai ba shi yasa za mu ga duka addu'o'in nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk addu'o'i ne ga shi mamacin Allah ka yi masa kaza Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allah ka kaza kaza kaza to wani inda zaka je kamar yadda sha faɗa zaka je ta'aziyya ka yi ta waɗannan lafizan da annabi yake amma cikin hausa ce Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka ji kansa Allah ka kaza kaza kaza kaza sai ka gama sai a ce malam to ai mana addu'a saboda amma da zuwa da kana zuwa ka ce a karanta li'ilafi kafa uku ina ɗaya na kafa biyu kaza kafa uku sai ce amin sai ta shi an masa addu'a amma kai da kai addu'ar sai ga ba kai addu'a ba tunda ba a ji kana larabci ba to shi yasa idan ka ga cewa gurin da za a yi maka kallon wannan ne tun farko ma sai kai addu'a da larabci ka huta kana zuwa ka ce to Allahumma gfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afi to sai anan sai an yarda addu'a kake kuma waɗannan abubuwan su kake faɗa da Hausan ma to amma ta Hausa tun da an rena ta ana kamar ba addu'a kake yi ba to sai sai ga tashi akan baka yi addu'a ba to wani hadisi kamar da al-hakim yake cewa isnaduhu sahih hadisi ne ingantacce bayan wannan akwai hadisin da imamu malik ya fitar a cikin muwadda almajirinsa muhammad ibn al-hassan almajirin abu hanifa ce mai fitar a cikin muwaddansa da ismail al-qadi a cikin littafinsa fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kaifa tusalli ala janaza sai ya kake yi wa jana'iza sallah sai abu huraira ya ce ana la'amruka la'amrullah ukhbiruka atba'uha min ahliha fa idha wudi'at kabbartu wa hamidtu Allah wa sallaytu ala nabiyhi thumma aqulu allahumma innahu 'abduka وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده wato wannan almajirin Abu Huraira Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi shi yake tambaye Abu Huraira to kake sallar jana'iza yake cewa sai abu huraira ke cewa na rantse da Allah zan gaya maka yadda nake yi atba'uha min ahliha nakan bi gawa tun daga gidan wato gidan gidan mazowanta wato inda waɗanda aka yi wa rasuwar daga inda aka yi rasuwar in aka ɗauko jana'izar zan biyo su daga nan fa iza wudi'at idan aka aje ta don yi mata sallah kuma yazo za mata sallah kabbartu wa hamidtullah sai yi kabbara in gode wa Allah wa sallaitu ala nabiyihi in yi wa annabinsa salati thumma aqulu sannan sai in ce Allahumma ya Allah innahu abduka wannan fa bawanka ne wa ibnu abdika dan bawanka wa ibnu amatika dan baiwarka kana yashhadu an la ilaha illa anta ya kasance yana mai shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka yana mai shaidawa cewa muhammadu bawanka ne kuma manzanka wa anta a'lamu bihi kai ka fi sanin sa ya ubangiji allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi ya allah in ya kasance mai kyautatawa ne ka dada kai kari a cikin kyautatawarsa wa in kana musian in kuma ya kasance mai munana aikin sa فتجاوز عنه فتجاوز عن سيئاته كيافي مسلي فبكنسا اللهم لا تحرمنا أجره يا الله كدك هرم تامنا لا دنسا ولا تفتنا بعده كدك فتني مباينسا idan muka lura za mu ga wannan addu'a ita ce addu'a da ta gabata wadda ta zo a hadisin da muka karanta hadisin yazid ibn abdullahi ibn rukana dinnan ita ce dai abu huraira ya kasance yana yi zaka kaga duk da bai ce haka na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba amma wancan ruwaya ta nuna mana cewa wannan ita kanta addu'a ce ita ce addu'ar da shi Abu Huraira ya kasance yana yi wa yana yi wa mamaci yayin da aka zo yi masa sallah akwai a cikin muwadda na Imam Malik ya ruwaito daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma da yake cewa ya ji Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in nan Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa sallaitu wara'a Abi Huraira ala sabiyyin lam ya'mal khati'atan qattu فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر أبو سعيد سعيد بن المسيب يكتناي سلا باين أبو هريرة قوة جنائزة نابي أبو هريرة سلر جنائزة سينجيش يناتشوا wato yana yi wa wani yaro wanda bai taba aikata laifi ba wato yaro ne kankani aka haife shi ya rasu bai ma kai matakin da za a kira aikinsa laifi ba ya mutu yana yaro bai kai bai balaga ba ya ce sai na ji a cikin addu'ar da yake yi masa yana cewa Allahumma a min azabin kabar ya Allah ka tsare shi daga azaban kabari a baya can mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wani yana mamaci addu'ar Allah ya tsare shi daga azabar kabari a cikin hadisin Auf ibn Malik ya zo kamar yadda muka gani a hadisin farko annabi ya roki Allah ya tsare mamaci daga azabar kabari to idan ya zanto babba ne balagagge ne duba za a iya fahimta me yasa aka yi masa wannan addu'a tana yiwa a same shi da laifin da za a yi masa azaba to Allah ka tsare shi ka kare shi ka yafe masa kada ka yi masa azaba a cikin kabari to amma yaro karami wanda bai taba laifi ba a ce Allahumma a'idhu min azabil qabr wannan yana nuna kenan shi ma za a iya yi masa azaba a kabari duk da cewa yaro ne karami bai kai matakin da aka dora masa wani aiki ba bai kai matakin a rubuta masa laifi ba to shine anan malamai suka yi bayani kamar Abul Walid al-Baji a cikin littafinsa al-Muntaka sharhin da yawa al-Muwatta na Imam Malik a ciki yake cewa wannan addu'a da annabi da abu huraira yake yi ya tamilu an ya kuna abu huraira ya itaka da huli shai'in sami a huminan nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa wani abu da ya danganci wannan ne ya ji da abu huraira ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya sa yi wannan addu'a wato wani addu'a ya yi ta ne saboda ya ji wani abu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna anna azabal qabri amun fi saghiri wal kabiri cewa azabar kabari tana iya shafar babba da karami wa annal fitnata fihi la tasqutu an as-saghiri kuma fitinar cikin kabari ba ta sauka daga kan yaro karami li adami taklifi fi dunya dan ba a kallafa masa wani aiki a duniya ba ce yana yiwa wani abu ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa azabar kabari azaba ce ruwan dare ga duniya bata takaita akan babba ba kawai hatta kanana tana shafar su to wannan ta saye wannan addu'a az-zurqani shi ma a cikin sharhin muwadda yazo kan wannan hadisi suke cewa wasu malamai sun ce anan azabul qabr ba ana nufin azaba ta uquba ba ba ana nufin uqubar ce azaba ana nufin uquba to nan ba uquba ake nufi ba ba kuma ana nufin tambayoyi irin wanda za a yi ta masa wane ne ɗinka wane ne wanda duk bai zo wannan matakin bare har a yi masa wannan tambayoyin ya ce wasu malamai suna cewa bal mujarradul alam bil ghammi wal hammi wal hasrati wal wahshati wal daghtati ce abinda kawai ake nufi anan wani abu da ya shafi radadi ko ya shafi bakin ciki da damuwa da nadama da kewa da kuma matsa wanda wannan bai taƙaita ga babba ba kadai wa zalika ya ummul atfala wa ghayruhu wanda ya shafi yara kanana da wanda ba yara ba ma da manya duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahadun lanaja minha sa'd ibn mu'az ce kabari yana da matsa da akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar da shine Sa'ad ibn Mu'adh Sa'ad ibn Mu'adh Sayyidul Aus Sayyidul Aus wanda yayi mutuwar shahada a yakin Ghazwatul Ahzab Ghazwatul Khandaq na'am Ghazwatul Ahzab aka kibiya aka harbe shi da kibiya zai sanadiyar mutuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'ad al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwarsa amma annabi yake cewa kabari yana da matsa da akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar da shine Sa'ad ibn Mu'az to idan Sa'ad ibn Mu'az bai kubuta ba Sa'ad ibn Mu'az shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la mawdi'u mandili Sa'ad fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha wajen aje hankicinsa a aljanna ya fi duniya da abin da suke cikinta dan aljanna ne wanda ya samu rabon da annabi sarce ce inda zai aje hankicinsa kadai ya fi duniya da abin da yake cikinta amma game da haka annabi ce inna lil qabri damma law naja minha ahad la naja minha sa'd bin mu'adh to tana yi wa abu huraira yana nufin irin wannan allah ya tsare shi daga wannan matsar wato matsa ce da take shafar kowane sai dai ya danganta mumini ba zai zama daidai da wanda ba mumini ba mai biyayya ga allah wanda ya mutu cikin da'ar allah ba zai zama daidai da wanda ya mutu cikin saban allah ba ba zai zama su zama ɗaya ba kafiri kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi da imam tabarani ya rawaito cewa idan kabari ya matse shi sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun saba wani ya shiga wani to kaga wannan ba irin ta ce mumini yake abin nan ba amma dan kaɗan ji an ɗan matse ka haka kafin lokacin kuma a buɗa maka wannan kowa yana iya safatta to saboda haka wasu sun fassara wannan da wannan to wannan duk suna daga cikin addu'o'i da ake yi wa mamaci a sallah abinda malamai suke cewa shi dai mamaci abinda ake so a yi masa lokacin da aka tsaya bayan an karanta fatiha wasu malamai suna cewa ba sai an karanta sura ba amma da ya inganta a hadisin abdullahi dan abbas karanta sura hadisi ne kuma tabbatacci karanta sura bayan fatiha dai surar ta zanto takaitacciya kakkanan na gobe kara ko wani ɗan takaita ɗan ayoyi haka ko ƙulwallah ko ina ɗaina haka sannan sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya akwai hadisi da ibnu abi shaiba da kuma abdurrazzaq suka rawaito a cikin littafansu al-musannaf da kuma at-tabarani a cikin littafinsa addu'a al-bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa al-jami' sahih al-bukhari amma mu'allaqan ba tare da ambatan farkon isnadinsa ba daga al-hasan shine al-hasan al-basri annahu kana idha salla 'ala at-tifli yaqra'u bi fatihati al-kitab wa yaqulu allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra al-hasan al-basri ya kasance idan yana yi wa yaro sallar jana'iza idan yaro ne yakan karanta fatiha sannan kuma a cikin addu'arsa yakan ce ya ubangiji ka sanya shi faratan ka sanya shi marigayi wanda zai rigaye mu zuwa ga rahamarka sannan salafan ya zama wanda zai riga mu zuwa ga aljannarka wa ajiran ya zama wanda zai zama sanadiyar samun ladanmu wato yakan kara da wannan addu'a a cikin addu'o'in da yake yi idan ya zanto yaro ne Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajara alfarat shine wanda zai riga kan tafiyarsa dan ya je ya shirya musu wajen da za su zo su zauna ka sanya mana shi wanda zai riga mu ya je ya shishirya mana ya tanada mana wajen za mu zauna aljanna shine farat salaf wanda kuma zai riga mu ya shiga aljanna wato wanda zai ke marigayi kamar muke hausa muke cewa marigayi marigayi zuwa ga aljanna insha Allah wa ajran ay sababan lithawab ya zama wanda zai zama sanadiyar samun ladan mu yayin da muka yi hakuri akan rashin sa a dunkule abinda malamai suke cewa bayan karatun Fatiha da sura da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a idan Allah subhanahu wata'ala ya sa ka rike irin waɗannan addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa fa biha wa ni'mat babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam sanin ya ake roƙon Allah ya za a yi wa Allah yabo wanda zai zama shimfiɗa ga addu'ar da mutum zai yi shi yasa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam take gaba da ta kowa idan ka iya wannan to alhamdulillah sai ka yi masa irin wannan addu'ar addu'ar da Annabi ya zaba wa wani cikin sahabbansa ka yi ma wani mamacinka babu shakka gata ka yi masa idan kuma baka iya ba to kowace irin addu'a ma kai matukar shi ka roƙawa Allah Allahumma arhamhu Allahumma ighfirhu kowannan ka rika fada tayi ba wato ba ta yin addu'ar wannan da muka aka ruwaito ba wai ana cewa dole ne sai ita abinda ake so a nuna maka dai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yau mamaci saboda ka in ka lazimci ka san waɗannan addu'o'i na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shi yafi to sai kai masa wannan addu'a in kuma baka baka haddace ba kuma ta ritsa da kai kai zaka yi sallar shikenan ko kawai bayan ka na san dai zaka iya karanta Fatiha ko zaka iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya wannan to an ka zo ka gama wannan to kada ka yi dososo tun da wai baka haddace wani hadisi ba na a sai ka yi ta Allahun magfiru warhamu Allahun magfiru warhamu yayin da jama'a za su fahimci kayi wata addu'o'i kuma addu'a ka yi saboda ka sallar ta yi kuma ka ba wa mamaci haƙƙinsa domin babu abin da ake bukata a roƙa masa kamar gafara da rahama saboda ka ita addu'ar ba wace dole dole in baka haddace wannan ba aka tura ka sallar jana'iza sai dai kawai ka kalli gawa kawai a yi shiru kuma shi kenan a watsi a'a sai kai ta masa wannan addu'ar ta masa wannan addu'ar to ta yi to shin za a haɗa waɗannan addu'o'in samu wani zaƙaƙuri ya ce shi duka ya haddace su yanzu mun kawo wasu addu'o'i nawa uku hudu biyar shida ya ce to duk na haddace su sauraka in ya tsaya zai karanto su daga ya gama da wannan ya shiga wannan ya gama da wannan ya shiga wannan ko ku a'a ya ɗauki ɗaya abin da yake zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗannan yake yi ba lokaci ɗaya yake hada su ba shi yasa wannan sahabin yaji yayi wannan wannan sahabin yaji yayi wancan wannan sahabin yaji yayi wancan ba sahabi ɗaya bane ya zaro su gaba ɗaya kuma sannan in ka ce duka kayi su sallah za ta yi tsawo sallah za ta yi tsawo a ce sai ka karanto su gaba ɗaya za ta yi tsawo saboda ka sai ka takaita akan guda ɗaya daga cikin waɗannan da ka sani ba dole sai kayi su duka ba sai daga hannaye yayin kabarbari ga wasu suna dagawa wasu ba sa dagawa to ba samu wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'i ba wato wanda aka ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yake sallar gawa gawaki yayin kabarbarin nan an samu yana dagawa ya aje to ba samu wani abu sahihi tabbatacce ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagawa ko baya dagawa akwai ruwayar da aka ruwaito amma mai rauni ce to yana dagawa sau ɗaya baya sakewa wannan ruwaya ce wacce ke zaifiya a cikin littafin almudawwana ibn al-qasim yake cewa kana malik la yara raf'a al-yadayn fi salati 'ala al-janaza illa fi awwal takbira imam malik a wajensa sau ɗaya ake shine kabbara farko sai a daga hannu shi yasa ga yawanci limamai saka suke yi a ibn wahab almajirin imam malik ne kamar yadda ke cikin dai littafin mudawwana din sai ya ce wa inna umar ibn al-khattab wal qasim yana nufin qasim ibn muhammad wa umar ibn abdul aziz wa urwa ibn zubair wa musa ibn nu'aym wa ibn shihab wa rabi'a ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة سيزانوا وأن من ينباين الله شيء أكوي عمر ابن الخطاب أكوي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر إنا إيرك شكم من ينفقها أقدابكو إلى مدينة سنة عمر ابن عبد العزيز سنة عروة ابن الزبير شمالة شكم من ينفقها أقدابكو إلى مدينة sannan da Musa ibn Nu'aym shi tabi'i ne sannan Ibn Shihab shine Ibn Zuhri Muhammad ibn Shihab Muhammad ibn Muslim shi ma babban abin ne ɗaya daga cikin malaman Imam Malik din kansa da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman shi ma malamin Imam Malik ne da Yahya ibn Sa'id al-Ansari ba al-Qattan ba al-Ansari shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ne to yace cewa waɗannan sun kasance idan suka suna kabarbari ga jana'iza rafa'u aydiyahum fi kulli takbira kowace kabbara suka yi sai sun daga hannunsu sai ibnu wahab abdullahi ibn wahab al-misri sai yake cewa qala li malik imam malik ni ya gaya mun yace innahu la yu'jibuni an yarfa yadayhi fi takbira fi takbirat al-arba yace ni kaina abin yana ban sha'awa mutum ya daga hannayensa a kabarbarin hudu shi kansa imam malik to kuma aka ce waɗannan manya cikin da malamansa kaga magana ta ƙare to to kuma an samu kamar al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa juz'u raf'il yadayn Imam al-Bukhari yana da littafi juz'u raf'il yadayn to juz'in da ya tattara ruwayoyi da suka shafi daga hannu a cikin sallah banda kabbara harama daga hannu lokacin ruku'u ko daga hannu zuwa sujada da sauransu to a ciki ya kawo da ingantacciyar isnadi daga nafi maula abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar yake cewa kana ibn umar idza kabbara ala aljanazati yarfa'u yadai ya kasance in yana kabbarar jana'iza yana daga hannunsa yana daga hannunsa wani zai iya cewa watakila yana nufin daga hannu na farko to in ya karanta zai ga lafazin gaba yana cewa kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janaza Abdullahi dan Umar ya kasance yana daga hannayensa a yayin kowace kabbara ta sallar jana'iza kowace kabbara yana daga hannunsa wannan Imam Shafi'i ya fitar da shi a cikin littafin sa Ma'rifatus Sunan wal Athar sannan Al-Baihaqi afwan imamu shafi ya fitar kamar yadda bai haƙi ya faɗa a cikin littafinsa ma'arifatus sunan wal asar sannan imamu shafi'i sai yake cewa balagani an sa'id ibn musayyib wa urwata mithlu dhalik ya zo min daga sa'id ibn musayyib da urwa kwatankwacin haka kamar yadda muka karanta da ibn wahab ya kawo wannan cewa sa'id ibn musayyib haka nan urwa suna daga hannunsu yayin kowace kabbara haka nan al-imam al-bukhari imam shafi'i yake cewa wa ala zalika adrakna ahlal ilmi bi baladina haka nan na samu malamai a garinmu suna yi yana nufin mutanen makka imam shafi'i haifaffen garin makka ne tan ya taso neman ilimi ya fito da shi ya biyo ta madina ya wuce har sham da ƙarshe ya tike a masar ya rasu a can to yake cewa haka muka samu malamai wato a ƙasar a garin maka suna yi kuma kamar yadda waɗannan ruwayo suke nunawa hatta malamai a madina abinda suke kenan tun daga manyan fuqaha'u na madina don haka suke yi imam al-bukhari ya sake ruwaito a cikin littafinsa juz'u raf'ul yadayn haka na ibnu abi shayba a cikin al-musannaf daga umar ibnu abi za'ida yake cewa naga qais ibnu abi hazim كبر على جنازة فرفع يديه في كل تكبيرة ناغا قيس ابن أبي حازم قيس ابن أبي حازم وانا مخضر مني واتو يا زامني دا النبي صلى الله عليه وسلم سيدي الله بيزي غنشبا yana zuwa madina aka ce a ai bai fi kwana biyar ba aka yi jana'izar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine wanda ya ruwaya daga al-asharatul mubashirin bil janna duka waɗannan gowan da su aka yi musu albishir da aljanna yana da ruwaya daga wajen saboda ka tabi'i ne tunda bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma ana kiransu al-mukhadramun waɗanda suka suka halarci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba su samu sharafus suhba ba sai dai sharafus suhba bi idraki zamanin nubuwa sun samu halartar bliskar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ke cewa khairun nasi karni to sun shiga cikin wannan wannan tawagar annabi ya ce mutanen da na rayu tare da su su suka fi kowa musulmin da suka rayu tare da annabi su suka fi kowa to shi ma ya shiga cikin wannan tunda ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu wannan sharaf din ya samu wannan sharafin to shi wannan Qais ibn Abi Hazim in yana sallar jana'iza dukkan bara zai na daga hannunsa to kuma yana da ruwaya daga dukkan al'ashiratul bashari na filjanna daga wannan alama cewa waɗanda ya riska daga cikin sahabbai haka ya ga suna sallar jana'iza sun sallar jana'iza wani abu ne da yake maimaituwa ba wani abu ne da ba a cika yin sa ba bari a ce watakila har ya gama rayuwarsa da su bai ga sanda suka yi sallar jana'iza ba a sallar jana'iza wani abu ne da yake yawan maimaituwa sanda aka yi rasuwa musulmi za su haɗu su yi wa mamaci sallah kaga wannan abin da yake aikin nan nashi baya ga aikin abdullahi dan umar wanda sahabi ne kuma sahabi wanda yake da naci wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da in an tambaye shi ma menene hikima bai sani ba kawai hikimar ɗaya ce ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka shikenan aka ce me yasa kake haka yace haka naga manzo Allah yana yi shikenan to kaga irin wannan aka ganshi ya ya makalkalewa ya kankame wa wata sunna to alamar cewa wannan ya ganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan imam al-bukhari ya sake fitar da wata ruwaya da sanadi hasan daga abil ghusun yake cewa naga nafi ibn jubair nafi ibn jubair tabi'i ne ce naga nafi ibn jubair yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin 'ala al-janaza ce naga wannan tabi'i duk sallar jana'iza kowace kabbara yana daga hannunsa haka na ibn abi shayba da al-bukhari sun ruwaito daga ghailan ibn anas yake cewa ra'aitu umar ibn abdul aziz yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin 'ala al-janaza wanda ya gabata a cikin maganar abdullahi ibn wahab ya kawo umar dan abdul aziz cewa shi ma kowace kabbara yana daga yana daga hannunsa umar ibn abdul aziz shi ne wanda ake kira al-khalifatu rashid al-khamis ya dauko wato yayi ya kwaikwayi irin adalcin kakansa umar ibn umar ibn al-khattab sannan yana daga cikin malaman malaman tabi'ai al-imam al-bukhari ha ila yau ya ruwaito daga abdullah ibn al-ala yake cewa ra'aitu makhulan makhul abinan daga cikin malaman imani na atba'ut tabi'in lokaci ɗaya suka yi da da imam malik sai shi mutumin sham ne afwan lokaci daga cikin a'immatu tabi'in ne cikin a'immatu tabi'in sai dai shi ɗaya daga cikin malaman mutanen sham yake cewa shi wannan abdullahi ibn al'ala yake cewa na ga makhul salla ala janaza wa kabbara alaiha arba'an wa yarfa'u yadayhi ma kulli takbira shi na ga yan shi yayi wa janaiza salla yayi kabbara hudu kuma kowace kabbara yana daga hannu haka nan ma'mar haka nan imam al-bukhari ya ruwaito daga ma'mar ibn rashid shi kuma daga az-zuhri malami imam malik cewa kana yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin ala al-janaza kowace kabbara yana daga hannunsa haka ne ya inganta daga aikin alhassanul basri rahimahullahu ta'ala haka wannan shine abin da ya tabbata daga cikin aikin wasu daga cikin sahabbai da kuma aikin tabi'ai da dama saboda haka sunna salafiya shine idan za a sallar jana'iza a daga daga hannu duk kabbara duk da cewa ba wajibi bane dan mutum bai daga ba babu komai a cikin wannan sallah sai in yana son ya samu kamalar koyi da waɗannan magabata ɗagawar ita ce tafi tafi rashin ɗagawar to wannan su ne matsalolin da suka ɗan rage masu muhimmanci da suka danganci wannan babi da na so mu ƙarƙare da su bismillah babi wastun fasili na 64 fi dhikri idza qala hujran abinda zai faɗa yayin da ya faɗi wani mummunan zance wata mummunar magana aw jara ala lisanihi ma yusqitu rabbahu azza wa jalla ko kuma abinda zai fusata ubangiji mai girma da buwaya ya gudana akan harshen sa wato yayin maganar da Allah subhanahu wataala zai yi fushi da shi a dalilinta me ya kamata ya ce a matsayin kafarar wannan maganar da yayi ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala mazalla ce man halafa minkum fa qala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illa allah wanda duk yayin rantsuwa daga cikin ku a rantsuwar sa yace na rantse da lata da uzza to yace la ilaha illa allah wa man qala li sahibihi wanda yace wa dan uwansa ta'ala uqamirka zo mu yi caca fale ya tasaddaq to ya bada sadaka ya fitar da sadaka fa kullu man halafa bi ghairi llahi fa hadhihi kaffaratuhu wannan shine naje yadda ka karanta akwai akwai gyara fa kullu man halafa bi ghairi llahi fa hadhihi kaffaratuhu yawa dukkan wani wanda zai yi rantsuwa da wani ba Allah ba to wannan ce kaffararsa لأن النبي صلى الله عليه وسلم دومين مأيكي صلى الله عليه وسلم قال ياتي من حلف بغير الله فقد أشرك وأن دك يرن سوابا دا الله با تو حقيقة يا شركة حديث صحيح حديثي ني انغنتشي وكفارة الشرك التوحيد أبين دكي كان كري شركة كوشي توحيدي wa huwa kalimatu la ilaha illallah shine kuwa kalmar la ilaha illallah wa man qala ta'ala uqamirka wanda yace zo mi caca faqad takallama bi hujrin wa fuhshin to yayi maganar da take watsatsiya maganar da take mummuna yatadammanu akla al-mali wa khirajahu bil batil maganar da ta kunshi cin dukiya ko fitar da dukiya ba bisa gaskiya ba wa kafaratu hadhihi al-kalima bi didd al-qimari kafarar wannan magana da zai ce zo mu yi caca kafararta shine yayi abin da yake kishiyar caca wa huwa ikhraju al-mali fi ahqqi mawadhihi shine ya fitar da dukiya ya bayar da ita a gurin da yafi ko ina cancanta wa huwa sadaqa shine sadaka وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مصعب بن أبي آه ابن سعد بن أبي وقاص آه يرويتو دغ بابنسا بابنسا شيني سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص يتي حلفت باللات والعزى ناي رنسوا da gunkin lata da uzza wa kana al'ahdu qariban lokacin ban dade da karbar musulunci ba fa zakartu dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru faƙara sai ya ce ƙadƙulta hujran ka faɗi yasasshiyar magana ko maganar banza ƙul ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ka faɗi wannan kalmar wanfus an yasari ka sab'an ka faɗi wannan kalmar ka riƙa tofawa a hannunka na dama a ɓangarenka na dama sau bakwai wala ta'ud kada ka sake an yasari ka hagu ko wala ta'ud kada ka saki to wannan babi kamar da muka gani zai magana ne akan mutumin da ya faɗi wata magana da bata dace ba wata mummunar magana kamar rantsuwa da wani Allah ko kuma ya faɗi wata mummunar magana wacce ta kunshi gayyatar wani zuwa ga sabon Allah wato kamar ya sanya wani kuduri a zuciyarsa na zai saba wa Allah amma kuma bai saba ba to menene zai iya kankare masa wannan to wannan shine abin da babin ya kunsa a yake cewa sabata an nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala cewa ya ce man halafa minkum fa qala fi halifihi wallati wal uzza wanda daga cikin ku yayi rantsuwa a lokacin rantsuwarsa ɗin nan sai yake rantsewa da lata da uzza lata da uzza gumaka ne daga cikin gumaka da larabawa musamman ƙuraishawa suka riga bautawa allat wanda ya zo cikin alƙur'ani a fara'aitumin lata wal uzza wannan lata da ya zo da fatha shi ya sa da ka tashi ka ce wallata saboda karatun ƙur'ani a lata lata haka da lata ɗin ya zo to saboda anan ya zo mansub afara'aytumul lata wal uzza to allat din nan gunki ne daga cikin gumakan da larabawa suke rubutawa cewa asalin sa mutumin kirki ne kamar da abdullahi dan abbas yana cikin tafsirin ibnu abi hatim abdullahi dan abbas yake cewa asalin sa wani mutum ne da yake jika gari yana nika gari a da dutse sai ya jika shi ya jika shi duk mutumin da ya zo aka ba shi ya sha sai ka ga yana ƙiba to da suka ga haka sai suka ce kai wannan waliyi ne yana mutuwa sai suka sai suka gunkin sai suka rika bauta masa saboda sun ga in wani ne ya kwaba garin ba a ƙiba amma shi da zarar an sha garin sa ƙiba ake sai suka walintar da shi kuma sai suka rika bauta masa wannan abdullahi dan abbas ya faɗi wannan hakanan alfakihi a cikin akhbaru makka shi ma ya ruwaito kwatankwacin wannan daga mujahid almajin abdullahi dan abbas yake cewa shi lati din nan wani mutum ne a zamanin jahiliya yana zaune a daidai wani falalan dutse akan dutsen akwai yan abin nan dinsa a yan dabbobinsa yana kiwo to yakan tatsuno nan dabbobin nan sai ya samu zabibi zabibi inabin zabibi da ake kawo daga ta'ifa ya samu cikwi sai ya abin da ya kwaba ya yi haisa haisa wani wata abin nan ce ake ta wata dakuwa ce ake mai daɗi yantanta da cikwi da zabibi da dabino da waye aka haɗa ka ci za ka san cewa tana da daɗi to haisa to shi wannan mutum yana yin haisa ta tsadda nonon abin ɗinsa ya cikui ya samu cikui ya haɗa da da zabibi na ɗa'ifa sai ya haisa to duk mutumin da ya zo wucewa mutumin da suka zo wucewa ta gaban ta gabansa sai kira sai ya yanka sai ya basu to ya kasance aikinsa kenan yana ciyar da matafiya masu wucewa to wata rana sai aka samu ya rasu suka ce kai wannan bawan Allah ne bawan Allah ne bai kamata haka shi kenan ya rasu ba ya tafi kenan babu wani abu da za mu rika tuna shi sai suka yi gunkinsa sai suka rubutarsa sauraka kana yalittu sawit sai daga daga nan ma ne aka samu lata din kana yalittu yalittu shi ne kwaba gari sai shi ka ce masa lat allatu mai kwabawa shi yasa ana karanta bit tashdid wa bit takhfif wato mai kwabawa yace allatu da san sunan shi wato waye sunan sa shi aka yi ta sabani wasu suka ce sunan shi Amir ibn Dharib al-Udwani yana ɗaya daga cikin manyan mashuran masu milki a cikin larabawa su ce wannan shi ne wanda aka samu yana yin wannan aiki wasu suka ce a amur ibn luhai ne amur ibn luhai shi ne wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin ƙasar larabawa musamman ƙabilar kuza'a wannan hafiz ibn hajar ya yi watsi da wannan magana shi sau shi shi kawo gumakan ya yi ba wai shi ne aka mai da gunki ba shi ya je ƙasar sham ne ya ga suna bautar gunki laraba lokacin ba san bautar gunki bai ciccibo ya kawo musu shi suka ci gaba da rubuta shi yasa annabi ya ce ya ganshi yana jan hanjin cikinsa a wuta dole ya mutu a jahiliya to amma aika aikar da yayi wannan ba zai kai labari ba to haka shi bai bai haye bai haye ba annabi ya ce ya ganshi a wuta to saboda ba shi ne aka bautawa ba shi ya kawo abin bautar a wasu suka ce sunansa sirma ibnu ghan to amma dai alhafiz ibn hajar kamar da ke ci fatul bari ya ce maganar farko ita tafi inganci cewa sunansa amir ibn zarib al'udwani shi wannan gunkin na allah wal'uzza al-mughira ibn shu'ba shi ne wanda ya rushe shi da hannunsa al'uzza shi kuma wani shi ma gunki ne na dutse dutse ne aka farin dutse ne aka sassaka aka gina aka aje shi wani mutum da ake kira zalim ibn sa'ad shine aka ce ya sassaka shi ya aje shi laraba su karka bautawansa a wani guri da ake kira wadin nakhla kusa da zatul irq khalid ibn walid a amul fathi shekara ta takwas lokacin da aka yi fato makka a shekarar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura khalid ibn walid ya je ya rusa shi da ya rugurgu da shi to wannan shine al'uzza laraba suna girmama waɗannan gumaka suna bauta musu har suka zanto sun saba in ba mutum rantsuwa zai yi sai wannan ya rika gudana a bakinsa duk da har bayan sun musulunta to amma abinda ka saba faɗa ka riga ka ya riga ya bi jikinka da haka in suna magana ba su kankara ba kawai sai su ji sun rantsuwa da Allah ta uzza ba tare da suna nufin su yi haka ba to idan mutum ya yi haka mai ya koma gidan jiya kenan duk da ba da niyyaye ba wato yayi kama da wanda ya bauta ya koma zuwa ga shirka yayi rantsuwa da wanda ba a rantsuwa da shi domin ba wanda ake rantsuwa da shi sai Allah shi kadai la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut haka annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku rantsuwa da iyayenku wanda duk zai rantse to rantse da Allah ko ya shiru to da Allah ake rantsuwa ba a rantsuwa da da wani ba Allah ba komin matsayinsa ba a rantsuwa da shi sai Allah to tunda suka yi wani abin da haƙƙin Allah ne Allah kaɗai ake girmamawa ta wannan hanyar to kamar sun kuma komawa gidan jiya ne duk da dai ba da gangan suka yi ba to sai aka shar'anta musu wannan kafara cewa su jaddada abin da shaidan ya mantar da su shaidan ya mantar da su cewa la ilaha illallah babu wani abin da ya cancanci bauta sai Allah to da sun yi wannan to sai su suna jin harshensu ya ainihin wuce ya faɗi wannan kalma to shi kenan sai su dawo sai su ce la ilaha illallah to wani la ilaha illallah kamar sun yi sun barranta daga shaidan kamar sun barranta daga shirka sun barranta da dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce man halafa minkum faqala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah haka duk wanda ya yi wata rantsuwa daga cikin ku ya ce allata wal uzza to ya ce la ilaha illallah a wasu daga cikin malamai kamar ibn jarir tabari yana ganin fadar hakan wajibi ne domin kamar tuba ne daga abin da mutum ya yi da nadama akan abin da ya gudana a kansa cewa kuma ba zai sake ba saboda ka faɗar haka da yin haka ɗin a faɗar al'imam al-tabari yana ganin cewa wajibi ne tun ya yi wannan ya yi rantsuwa da wani abu ba Allah ba to ya faɗi wannan to haka duk wanda zai rantsuwa da wani ba Allah ba daidai yake da wanda ce ce wallati wal uzza din tun ya rantsi da kwaran kwatsa ko da aradu ko ya rantsi da mala'ika ko ya rantsi da ka'aba duk wannan ya shiga karkashin wani tun dukkan su wani abu ne ba Allah ba to zai shiga kafararsa shine ya ce la ilaha illallah sauri ya goge wannan abin da ya gudana a harshensa na shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khattabi shi ma yana ganin faɗar hakan wato faɗar la'ilaha illallah ɗin wajibi ce, yana ganin wajibi ce, yake cewa abin da ya sa aka wajabta faɗar la'ilaha illallah, ce abin da ya sa aka wajabta ma wanda ya rantsuwa da Allah wal'uzza ya ce la'ilaha illallah, don ana tausaya masa kada ya auka cikin kafirci wanda wannan rantsuwa za ta jawo masa li'anna al-yamina inma takunu bil ma'bud alladhi yu'azzam khatabi saboda ita rantsuwa ai ana yin ta ne da abun bautar da ake girmamawa fa idha halafa bihima to in yazo ya rantsuwa da waɗannan gumaka biyu faqad daha al-kuffara fi dalika to kamar ya kwaikwayi yayi kamanceceniya da kafirai wa amara wa umira an yatadarakahu bi kalimati at-tauhid almubarri'ati min ash-shirk yace to yayi sauri yayi sauri ya yayi kalmar tauhidi wanda ita ce zata kubutar da shi daga shirka to wannan al-khattabi a cikin littafin sa a'lamul hadith sharhin sahih al-bukhari abinda yake faɗa kenan to amma daga cikin malamai zamu ga wasu suna cewa ba wajibi bane mandubi ne wato haka ake aka fi so yayi wannan in yayi mustahabbi ne yayi wannan kamar ibnu battal a cikin sharhin sahih al-bukhari abinda yake cewa kenan yake cewa wa kadhalika nudiba man halafa billati wal uzza an yashhada shahadata at-tauhid wal ikhlas wa aka ce mandubi ne wato mustahabbi ne ga wanda zai yi rantsuwa da irin silata da uzza to yayi kalmar shahada kalmar ikhlasi ita ce la ilaha illallah liyansakha bidhalika ma jara ala lisanihi min kalimatil ishraq kidan ya kawar ya goge kalmar da ta gudana akan harshensa ta shirka wa ta'zimi laha da kuma girmama kalmar shirka da ta gudana a harshensa wa in kana ghayra mu'taqidin lidhalika duk da cewa ba ba aqirar sa bace wato ba daga zuci bane ya riga ya musulunta ya san cewa wancan gumakan banza ne ba sa amfanarwa to amma da yake harshensa ya saba harshen ya saba sauraka bai an kara ba kawai ya ji harshensa ya zame har ya faɗi wannan to da haka mandubi ne abu ne mai kyau ya faɗi wannan ce abin da ya sa ya ce mandubi ne bai ce wajibi ba kamar yadda al'imamu tabari da al'imamu khattabi suka ce wajibi ne shi bai ce wajibi ba ne ya ce domin allah subhanahu wata'ala ba ya kama mutum da rantsuwar da ba har zuciya yi ta ba wato ba da gangan ya yi ta ba la yu'akhidhukumullahu billahu bi'aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai abinda ka kulla daga zuciyar rantsuwa shi Allah yake kama ka shine ake kama mutum a wannan saboda ka yace tunda wannan ba daga zuci bane harshen sa ne kawai ya guda ya gudana bai dauke shi a matsayin wani abin da ya halatta ba to wannan ba a cewa wajibi ne sai yayi wannan kafara amma idan yayi yayi mandubi wa kullu mahlufin bihi batilan batilun fala kafarata fihi duk wani abin da ba wa kullu mahlufin bihi batil duk wani abin da ba ba na gaskiya ba wanda za a yi rantsuwa da shi to babu kafara anan wa innamal kaffaratu fil ayman al mashru'a ana yin kafara ne akan rantsuwar da aka shar'anta akan rantsuwar da aka shar'anta to akwai maganganun malamai da suka yi dangane da wannan da wata rantsuwa da ta kama da wannan shin akwai kafara a ciki ko ba kafara a ciki kafara ita ce la ilaha illallah ko ko a kafara rantsuwa to nan za mu ji insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada eh to yasin ana ce ana nufin suratu yasin ana nufin maganar Allah ce ga muka ce ranar tsaye da alqur'ani eh maganar alqur'ani maganar Allah ce sifar Allah ce ya halatta a ikirar tsuwa da sifar Allah a yasin ba suna annabi bane in ya yi rantsuwar da niyyar ya yi rantsuwa da annabi ne bai halatta ba yana ya yadda cewa ya ɗauka ɗaha ko ya sai sunayen annabi ne sai ya rantsuwa da wannan to ya yi abin da ba daidai ba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh